Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu barkanmu da haka barkanmu da sake kasancewa tare da kwadi don lokaci inda zamu kawo muku ci gaban tarihin Maulana Sheikh Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu daga bakin Sheikh Ibrahim Mansur Imam Tudun Wada Kaduna wanda almajiran Sheikh Ibrahim Mansur Imam suka dauki nauyin kawo muku ai sauraro lafiya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي رفع بعض خلقه على بعض درجات وميز بين الخبيث والطيب بالدلائل والسمات أحمده حمد من علم أن الفضل بيده يهديه من يشاء من المخلوقات والصلاة والسلام على صاحب الدلائل والهجج النيرات سيدنا مولانا محمد المبعوث بالآيات البينات وعلى آله وصحبه السادة الأنجاب الكرماء استكات ورضي الله تبارك وتعالى عن مولانا الختم أبي البركات ممد الأولياء والأقداب وساقيهم من الأزل إلى ما ليس له نهايات مولانا أحمد بن محمد بن سالم سلطان الولايات وعن خليفته وصاحب فائدته ووارثه في جميع ما له من محاسن الصفات صاحب الفتح والنصر والعلم والفيوضات شيخ الإسلام برهام يس كاشف الكربات ورضي الله تعالى عن شيخي ومولاي أحمد علي أبو الفتوحات والبركات وعن جميع الخلفاء والنواب والأصحاب ذوي المواهب والضمانات أما بعد داء الفلاح إلى النجاه دعاني بمقال هال في معين معاني يا من تهير في مهامه أمره يبجي الهدى والأمن طول زماني إن كنت تعمل للسعادة والربا والعز والإقبال دون تواني ومنال غاية كل قصد عاجلا فأعمد إلى المولى العظيم الشاني شيخ المشايخ بهر كل حقيقة ورقيقة أعينها الأذهان نجل الرسول المصطفى وخليفة في الكون عود السر والإعلان ختم الولاية عودها ومنادها قلب العوالم قوسها التجاني الأروة الوثقى التي من نالها نال السعادة وارتقى في الآن هو سيد الأقداب وهو ممدها لا فيض إلا منه بالتهتان هو خاتم هو فاتح هو مانه هو بالأجائب منبئ ببياني وبالغيوب منبأ في سره كهف الأنام وبنية اللهفان من بهره كل المشايخ ترتوي وبسره كل ينال أماني في الحشر يوبأ منبر لجلوسه من نور رب واهب مناني الهب فيه لجنة لك بامن والبغض فيه دمعة النيران آه ‘yan uwana musulmi maza da mata masu sauraronmu ina gaishe ku gaisuwa irin ta addinin musulunci ina cewa da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu a jiya mun tsaya bayani akan wane ne shehu tijjani Allah ya kara mar yadda to mun ji babba daga cikin almajiransa al'allamatu saidi علي الهرازم ابن العربي البرادة المغربي الفاسي الحسني الله يقارى مر يدا يا غيا من كوا نيني شو تجاني يا غيا من تشوا شو تجاني الله يقارى مر يدا shine shugaban shugabanni arifi kamili muhakkiki wasili masanin Allah cikakke mai taimakon sunnar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ma'abocin tadodi irin na annabta da halaye waɗanda suke irin na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama tekun tauhidi ma'ajiyar tafridi wato warisi jami'i murabbi nafi'i mai shiryar da bayi bisa Allah da hali da zance mai kira zuwa ga Allah da izinin Allah da ɗabi'u da ayyuka ƙirjin ƙiraza mai kwararo haske a zuciyar bayi ayoyi bayyanannu ma'abocin karamomi masu gigita hankula hujja mafi ƙarfi tauraron addini shugabanmu abul abbasi ahmadu to yan uwa shi shehu tijjani allah ƙara mar yadda yana da suna yana da laƙabi yana da alkunya sunansa dai shine kamar yadda muka faɗa allah ya ƙara mar yadda ana ce masa ashehu ahmadu ko sayidi ahmadu ko sidi ahmadu ko sharif ahmadu ana masa laƙabi abul abbas duk malami idan ya ƙasaita akan kujerar ilimi ya makare ta har ta kai babu inda zai matsa waninsa ya zauna idan sunansa ahmadu sai a ce abul abbas idan sunansa ibrahim sai a ce abu ishaq ana masa alkunya ana ce masa abul faidi walillahi darrun nazifi haisu ya ƙulu wa inni kanaituhu abal faidi innahu yumiddu jami'al alamin bi faidati لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وإني كنيت أبا الفيد إنه يمد جميع الألمين بفيدتي وإني كنيته أبا الفيد إنه يمد جميع الألمين بفيدتي فإني كنيته أبا الفيد إنه يمد جميع الألمين بفيدتي فكل ولي كيف كان ببهره ومد بقدر ما له من فضيلتي من أول نجأة الأواليم كلها إلى النفخ يزقي كل فرد وذرة فما فاد من ذات النبي محمد فما فاد من ذات النبي محمد تلقته ذات الكن دون وسيلتي كما تتلقى كل فيد من انبياء ورسل عليهم جميعا تحيتي كما تتلقى كل فيد من أنبياء ورسل عليهم جميعا تهيتي فمنها تفرقت فيود الخليقة ما ذرة إلا وفازت بقسمتي بواسطة الختم تجاني أحمد أبي الفيد قل بذا بسر وجهرتي بواسطة الختم تجاني أحمد أبي الفيد قل بذا بسر وجهرتي من أول نشأة الأوالين كلها إلى النافخ يسقي كل فرد وزرة مقامه لا يدري إلا محمد له في محمدية خير وقفة وبالخاتم والمكتوم سمي عندهم لختم ولاية وكتمان رتبتي وليس لعارف وصول مقامه وقد صرح النبي بذلي وسيلتي وليس لعارف وصول مقامه وقد صرح النبي بذلي وسيلتي
Allah ya ƙara masa yadda Allahumma ballik salami ilai a shehu tijani Allah ya ƙara mar yadda banda waɗannan sunayen Ahmad Abul Abbas Abul Faidi yana da sunaye na musamman a wurin waliyai waɗansu waliyai suna kiran shi al-qudubul maktum waɗansu suna kiransa al-barzakhul maktum waɗansu suna kiransa al-khatimul muhammadiyil ma'lum waɗansu suna kiransa barzakul barazikh waɗansu suna kiransa anqa'u mugribin waɗansu suna kiransa fahalul fuhuli waɗansu suna kiransa alfardul jami'u waɗansu suna kiransa algausun nafi'u waɗansu suna kiransa al'asadul ƙami'u waɗansu suna kiransa annurul mushriku sadi'u waɗansu waliyan suna kiransa ƙudwatul ashikina waɗansu waliyan suna kiransa sayidul wasilina waɗansu suna kiransa umdatul arifina waɗansu kuma suna ce masa khatimatul muhaqqiqina da sauransu dai amma dai a sami lam tazidu ma'rifatan wa inna ma lazzatan katabnaha wato yawan suna baya ƙarawa shehu tijani wata daraja ko kuma duniya ta san shi a daɗi ne kawai yasa muke ta maimaita muke faɗi amma yawan sunaye ba zai ƙara mai ɗaukaka ko yawan daraja ba to yan uwa musulmi ya kamata mu gaya muku sifofin shehu tijani yaya yake baki ne ko fari ne dogo ne ko gajere ne ko matsakaicin tsawo ne mai kiba ne ko koramamme ne to yan uwa musulmi maulana shekh ahmad tijani khatimus sab'il masani zil qurbi wattadani sakana allah min faidi ulumihi bi azamil awani wato mutum ne balarabe fari sal san kowa kin wanda ya rasa amma an cuɗanya shi da ja ba fari bane kau ba ja bane dau Shehu Tijjani Allah ya ƙara mar yadda kyakkyawan mutum ne mai kyan fuska, mai manyan idanuwa farin fari bakin baki, mai yawan gashin makibtai, mai gada-gadan idanuwa, domin farin cikin idansa ya yi fari kwarai, bakin ciki ya yi baki kwarai, mai kaurin gemu, mai hasken furfura, mai matsakaicin tsawo, mai manyan kafaɗu, ba dogo ba ne, can can ba gajere ba ne dab-dab, kafaɗinsa manya ne. yatsunsa dogaye ne tafin hannunsa mai yalwa maganarsa daɗin ji yana da gwarjan murya idan yi magana a hankali daga ɗaki har a waje sai an ji yana da girman kwarjini kwarai ba iya haɗa idanuwa da shi yana da tsawon kawaici yana yin awa ashirin da hudu bai ce uffan ba banda karatun alkur'ani da istighfari da salati da la ilaha illallah za a iya kirga magana da yi a duniya wallahi bai da magana da yawa dawilus samti mai tsawon kawaici maganar da ya a duniya ba ta da yawa shi yasa har baya so ya ji ana ihu baya so ya ji ana ƙara bai so ya ji ana ɗaga murya balle ya ji ana ƙyalƙyace dariya ana shewa sai ce wai me yin haka ya san zai mutu kuwa saboda haka idan shi jihar jallahu ya zauna to almajiransa sukan kula ba a inda yake ba mazaunan da suke gefe da shi ma ba a hayaniya radiyallahu ta'ala anhu wardahu annabi amin shehu tijani mai yawan kunya ne mai zartacciyar fahimta mai natsuwa mai lura mai kaifin hankali mai tunani mai zurfin ilimi mai hali mai amfani ma'abocin shagaltuwa da yin umarni da aikata kyakkyawan aiki kuma shi ma'abocin shagaltuwa ne da yin hani daga barin aikata mummunan aiki da harshensa da alkalaminsa da maganarsa da aikinsa da halinsa Shehu Tijjani Allah ya ƙara mar yadda ma abocin bayyanar da sunna ne. Kullum akwai ruwa a hannunsa duk inda ya ga garwashin bidi'a sai ya yayyafa masa. Har ta kai a zamaninsa ana buga misali da shi kan shi kuma ana buga misali da gidansa malaman zamanin suke buga misali da su. a wurin karatu a makaranta zaka ji an ce a ba kwa lura ne shehu tijani ai ba haka yake yi ba idan kuma yara ne suka yi sai ce ba kwa lura ne da yaran gidan shehu tijani ba kwa lura da almajiransa ne ai ba haka suke yi ba suna kula da sunna suna da biyayya ga addini sannan suna ɗauke himmarsu daga barin lamarin duniya ƙazamiya wadda nauyinta bai kai nauyin girman fuffiken sauro ba mawaƙi yana yaban sai yana cewa wai lahu himamun lamun ta hali kibariha wa himmatuhu sugura a jallu min ad-dahr shehu tijani Allah ya kara mar yadda yana da himmomi manya manyan himmominsa ba su karewa himmarsa kankanuwa kuwa to tafi zamani girma to yaya shehu tijani radiyallahu anhu ba zai zama haka ba maulana shek ahmad ali abul fati yana masa kirari yana cewa wai ainul wilayati mir'atun nubuwati kanzul haqa'iqi faidullahi midraru الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله عين الولايات مرآة النبوات كنز الحقائق فيض الله مدرار عين الولايات مرآة النبوات كنز الحقائق فيض الله مدرار ختم الولا يا أبو العباس سيدنا ذل النبو وسراج الكون النوار أعني به شيخنا التجاني سيدنا صديق الإله له إمداد أسرار أعني به شيخنا التجاني سيدنا صديق الإله له إمداد أسرار أهلا بساف بروز الختم سيدنا أهلا وساخا لهذا الشهر كرار حرفها مر موزة بسر الإشارات صدق وفاخ من ورحمة الله ستار أهلا بساف بروز الكتم سيدنا أهلا وساقا للهذا الشهر كرار حرفها مر موزة بسر الإشارات صدق وفهم ورحمة الله ستار يا سيدي أحمد التجاني يا يسن حسن النجاة سفينة النوح جرار أتى مريدكم يرجو غياسكم إن العودا تتشنوا غار شرار شتت جموعهم خرب ديارهم ولا نرى منهم أثرا أقهار يا سيدي أحمد التجاني يا كهفا نجاتي أنت معين الفيض فوار يا سيدي أحمد التجاني يا كهفا نجاتي أنت معين الفيض فوار يا سيدي أحمد التجاني يا كهفا نجاتي أنت معين الفيض فوار يا ربي صل لي وسلم دائما ابدا على النبي متى ما قيل مدرار وعل واصحاب النبي محمد هم هاجروا وطنا للدين انصاروا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله sayyidina muhammad rasulullah alaihi salamullah sannan yan uwa musulmi nasabar shehu tijani allah ya kara mar yadda na farko dai maulana shekh ahmad tijani zilqurbi wattadani sakana allah min faidi madadi bi azamil awani balarabe ne fari jajir san kowa kin wanda ya rasa ba ƙuraishe ne ba hashimin dangi sharifi ne jikan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga cikin 'ya'yan imamul hassan alaihi salam ɗan al'imam ali ibn abi talib karramallahu wajahu wa alaihi salam wanda ke kowa ya sani shine angon sai da faɗi mutu zahra alaihi salam binti sayyidul wujud sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tsakanin shehu tijjani Allah ya kara mar yadda da tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mutum ashirin da uku ne ko hudu na farko dai sunansa saidi ahmad sunan babansa saidi muhammad shi saidi muhammad din nan ana masa lakabi abi abdullahi ana masa alkunya da suna bin umar saboda tsananin rukonsa da addini saidi ali harazim yana sifanta shi ya ce baban shehu tijjani radiyallahu anhu هو الولي الشهير العالم الكبير الدال على الله بحاله ومقاله قائم بالحق لا تأخذه في الله لومة لائم yace mahaifin shaujani wali ne shahararre malami ne babba mai shiryar da bayi bisa Allah da hali da zance tsayayye ne wurin riko da gaskiya zargin mai zargi baya damun shi a cikin lamarin Allah ya rasu shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sittin da shida a wata annoba ta gamma da hullahi wa rahmatihi wa askanahu fasiya jannatihi mahaifin mahaifin shehu jani ana kiransa saidi muhammadu muktar dan ahmadu allah ya ƙara mar yadda ya kasance zakiyan khairan mardiyan jawadan fadilan wafiyan kamilan alil himmati nabiha sha'ani min akabiril ayani wa afadil zamani يواصل الرحم والأقارب ويواصل الجيران والأجانب كثير السكاء شديد الحياء رضي الله تعالى عنه وارضاه عنا بآمين وجعل الجنة معواه سيدي الله رازم ينا صفا تونن kaka na shehu tijani Allah ya kara mar yadda ya ce mutum ne mai tsarkin zuciya mai yawan alkhairi yaddaji abin yadda mai yawan baiwa mai kyauta fifitacce mai cika alkawari cikakken mutum cikakken malami mai maɗaukakiyar himma mai farkakken sha'ani sha'aninsa a farke yake yana daga cikin manya-manyan shugabanni yana daga cikin mafifitan zamani yana sada zumunci zumuncin yan uwa da dangi da makusanta yana taimakon makwabta da wanda suke gefen gari kusa da shi mai yawan kyauta ne mai tsananin kunya allah ya ƙara mar yadda allah ya sanya aljanna ta tabbata makomarsa baban kakan shehu tijjani radiyallahu anhu shi kuma sai dai alil harazim Allah ya kara mar yadda ya sifanta shi da as-sayyidul asilun nazihu al-jalilul allamatul hafilu alimul ulama'i wa amirul umara jalilul qadri azimul khadari sahibul halil qawi wal madadin rawi wal nurus sani wal hudal mubini wal hazmil matini wal basiratis sahiha wal aqwalis sariha wal haibati wal waqari والإجلال والإكبار الزاهد الورع الناسه المتبع أبو الأباس سيدي أحمد بن محمد بن محمد da fataha haka ake kiransa sidi muhammad sai dai allah razim ya ce shugaba ne mai asali mai tsarki mai girma mai yawan sani kiyayayye malamin malamai sarkin sarakuna mai girman kadari mai girman haɗari kuma wato mai girman kadari mai girman daraja da matsayi ma'abocin hali mai ƙarfi na wilaya ma'abocin madadi mai ƙosarwa ma'abocin haske maɗaukaki ma'abocin shirya bayyananniya ma'abocin ɗamara mai ƙarfi ma'abocin basira ingantacciya ma'abocin zantuttuka waɗanda suke bayyanannu ma'abocin kwarjini ma'abocin natsuwa ma'abocin girma da daraja mai taka tsantsan da duniya mai tsantsaini mai yawan nasiha mai tsananin biyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi sallama shine abul abbas saidi ahmad dan sidi muhammad to kakan kakansa kuwa ana ce masa saidi muhammad ko sidi muhammad shi ma saidi allah razumi ya sifanta shi da cewa هو الشيخ الولي المكين العلي ذو النور اللائه والجذب الواده والمحبة الصادقة والهمة السابقة والتوكل على الله والرضا عن الله والنهج القويم والخلق الكريم كاكان كاكان شوت جان الله كارا مر يدا شريفي ني ولي ني تبتتشي كما مدوككي ما أبوچن حسكي مي ولقاوا ما أبوچن جذبا ودا تكي بيانانيا ما أبوچن سويا ودا تكي تغسكيا ما أبوچن همة ودا تكي غباتتشيا ما أبوچن دوغرو بس الله ma'abocin yadda da Allah duk abin da Allah ya kaddara masa ya yadda ya karba hannu biyu biyu ma'abocin bin tafarki miƙaƙƙe madaidaici ma'abocin ɗabi'u masu girma wato wannan kakan kaka na shujani ana ba da hikayarsa cewa yana da wani ɗaki a cikin gidansa ba wanda yake shiga ɗakin idan ba shi ba wannan ɗaki banda ibada babu abin da yake ko magana baya yi a ɗakin sai dai Allah kawai in zai magana sai dai in ya fito amma yana cikin ɗakin ko an kira shi ba zai amsa ba idan ya fito ko zai je masallaci sai ya ɗauki rawaninsa sai ya lullube fuskarsa babu wanda zai ga fuskarsa haka yake yi ya je masallaci sai ya shiga masallaci za a tada sallah sai ya dan buɗe wani abu daga cikin fuskarsa ana idar da sallah zai sake lullube ta sai ya dawo ya shiga ɗaki sannan ya buɗe hakika sai di Allah razim Allah kara mar yadda ya ce na tambayi shehu tijani zulkurbi watta dani na ce masa wai wannan kaka namu menene dalilin da yasa yake rufe fuskarsa da rawani ne kar mutane su gan shi sai shau janar radiyallahu anhu ya ce la'allahu balaga martabatan fil wilayati fa inna kulla man balagaha yasiru kullu man ra'a wajahu la yaqdiru ala mufaraqatihi darfata aini wa in faraqahu wan hajaba anhu mata lihinihi yace watakila ya kai wata martaba ce a cikin walittaka duk wanda ya kai wannan martaba duk wanda ya ga fuskarsa ba zai iya rabuwa da shi ba daidai da kiftawar ido in kuwa aka hana shi ya rabu da shi to ya iya mutuwa sai ce to wa huwa mimman adraka haza sirra wa huwa isnani wa sab'una ilman min al-ulum al-muhammadiyya yace to shi wannan kaka nawa yana daga cikin wanda suka riski wannan asiri ba wani abu ne kuwa asirin shine duk waliyin da ya samu ilimi saba'in da biyu a cikin ilimman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallama to ba zai yi hurda da mutane ba sai ya dinga rufe fuskarsa ko kuma ya daina fita har ya samu tamakkuni a makamin to sannan sai ya ci gaba da fitowa amma sanda ilimman suke sauka a zuciyarsa in ya fito hadari ne kowa yana son shi kowa ya gan shi zai manne mai ya ce to watakila ka ji dalilin da yasa yake rufe fuskarsa saboda wannan illa da aka gaya maka sai sai ji Allah razim Allah kara mar yadda ya ce wa Shehu Tijani radiyallahu ta'ala anhu هذه المرتبة هل هي خاصة بمفاتيح الكنوز أو يشاركهم فيها غيرهم وإيش مولانا wannan martaba da bawa zai iya riskar ilimai saba'in da biyu a cikin ilimin annabi sallallahu alaihi sallama martabar ta keɓanta ne da waliyan nan mabudan taskoki waɗanda ake kiransu mafatihul kunuzi ko kuwa wani waliyin ya iya yin musharaka da su a cikin wannan ilimai sai shehu tijjani allah ya ƙara mar yadda sai ya ce bal hazihi halatul mazkuratu li ghairihim min al arifina ai wannan ba makamin mafatihul kunuz bane ai su sun wuce nan ai wannan wani hali ne da yake samun waɗansu daga cikin manya-manyan arifai masana Allah wa ammal qudubu wa mafatihul kunuzi fala yastatiruna li kamalihim su sun riga sun kai wannan wurin sun wuce so da ba sai sun rufe fuskar su ba saboda kamalar su da cikar su to watakila shi wannan kaka na shehu tijjani Allah ya kara mar yadda ya riski wannan martaba ne shine sababin da ya sa ke rufe fuskarsa to wannan shugaba wali sharifi kakan shehu tijjani radiyallahu anhu mai suna said muhammad ko sidi muhammad shine farkon wanda ya fara zuwa ainu madi ya zauna ya yi aure a cikinta ya yi gini ya auri yar kabilar bani tijanata ko kuma bani taujina sai suka zama dangin nono ga shehu tijjani radiyallahu anhu saboda haka ke danganta shi zuwa ga tijjanawa sai a ce ahmad tijjani alhali hasani ne amma sai a ce masa tijjani saboda dalili suna da wata al'ada su can duk wani mutum mai daraja in ya zo ya auri diyarsu to sai su dinga kiran ɗanta da sunan danginsu domin sunan ya wanzu domin sun san shi wannan sidi muhammad sharifi ne idan ba su yi kokari sun makala wa ɗansa tijjani ba to ƙarshe zai je ya buwaya a duniya su kuma babu tarihinsu to shi ne suka yi maza suka makala wa shehu tijjani radiyallahu tijjani amma shi bai da nasaba da mutanen ainu madi kakanninsa sharifai ne hasaniyawa mutanen madinatul munawwara asalinsu to amma da yake alkunyar mutanen ainu madi tarin jaya da kuma surkunta da suka hada shikenan sai ake ce musu tijjanawa to wannan saidi muhammad shi kuma dan salimu ne salimu kuma dan abil idi ne abil idi kuma dan salimu ne salimu kuma dan ahmadu ne ahmadu kuma ana masa lakabi alawani ko ulwani shi kuma wannan ulwani ko alawani dan ahmadu ne shi kuma ahmadu dan aliyu ne shi kuma aliyu dan abdullahi ne abdullahi dan abbasu ne abbasu dan abduljabbar ne abduljabbar dan idrisu ne idrisu dan ishaqa ne ishaq dan aliyu zainul abidina ne ali zainul abidina dan ahmadu ne ahmadu dan saidi muhammad ne wanda ake masa lakabi annafsu zakiya shine farkon wanda ya fara baro madinatul munawwara a zamanin daular abi ja'far al-mansur la'anatullahi alaihi shi kuma wannan saidi muhammad nafsu zakiya dan abdullahi kamil ne shi ko abdullahi kamil dan hassan musanna ne shi ko hassan musanna dan hassan sibdi ne shi ko hassan sibdi dan al-imam ali ibn abi talib ne karramallahu wajahu wa radiyallahu ta'ala anhu wa alaihi wassalatu wassalam ta bangaren matarsa sai da fadimatu zahra binti sayyidul wujudi alaiha salam nasabun sharihun ahmadiyyun man gada kad shakka fihi laqad gada mab'uda wannan nasaba ita ce nasabar shehu tijani ta bangaren mahaifinsa maulan mu ibrahim kaula radiyallahu anhu yana faɗi ahmadun asluhu muhammadu fathan summa muhtaru ahmadu mi'da'u Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah أحمد أصله محمد فتحا ثم مقتار أحمد المئلاء أحمد أصله محمد فتحا ثم مقتار أحمد المئداء ثم من بعدهم محمد فخرنا قصرت عن إدراكه العظماء سالم أصله أبو الإيد أمري سالم أحمد لهم نعماء سالم أصله أبو الإيد أمري سالم أحمد لهم نعماء فات أيضا بأحمد بن علي نجل عبد الإله نعم الولاء نجل عباس نجل عبد جبار ثم إدريس داب فيه سناء فتى أيضا بأحمد بن علي نجل عبد الإله نعم الولاء نجل عباس نجل عبد جبار ثم إدريس داب فيه سناء ثم إدريس ثم إسحاق منهم وعلي وأحمد النجباء ثم منهم محمد نجل عبد الله أمري ذا القوم هم كرماء ثم إدريس ثم إسحاق منهم وعلي وأحمد النجباء ثم منهم محمد نجل عبد الله أمري ذا القوم هم كرماء أصل هذا هو الحمام المسنى نجل سبط من دونه الجوزاء ثم شيخ المعاد نجل أبيضا لبي أمري ذا القوم هم شرفاء ثم شيخ المعاد نجل أبيضا لبي أمري ذا القوم هم شرفاء حقق نسبة الغمام إليه خير خلق فيثبت الانتماء الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله
sayyidina muhammad rasulullah alaihi salamullah wannan shine wato nasabar shehu tijani allah ya kara mar yadda mahaifiyarsa kuwa allah ya kara mata yadda sai di al-harazim al-barrada al-maghribi al-fasi al-hasani allah ya kara mar yadda cewa yayi هي السيدة الفاضلة الزكية الكاملة الطيبة المطهرة الخيرة المنورة ذات الأخلاق الكريمة والسيرة المستقيمة معنية بأمر الدين ماسكة بحبله المتين لها من الصلاح مكانة علية ومرتبة سنية وحظ عظيم من البر والإحسان والتفضل والامتنان فكانت رضي الله عنها كثيرة الإرداء والبرور لوالده مع سعيها المشكور بالغة في ذلك الغاية وواصلة في حد النهاية قائمة بأداء حقوق بالها الشيخ سيدي محمد رضي الله عنه مضيئة لأمره وكلامه شديدة الائتناء بشأنه ومرامه يتي ما في شو تجاني الله يقارى متى يدا itace shugaba fifitacciya cikakkiya tsarkakakkiya a batsarkakewa zaɓaɓɓiya wadda ake haskaka gida da ita tana daga cikin irin matan da in ka auro ka kawo gida to gida ya yi haske ma'abociyar ɗabi'u masu girma da tadodi madaidaita a bar taimako da lamarin addini Allah ya taimake ta akan lamarin addini ta rike addini hannu biyu ta rike igiyar addini mai karfi tana da salaha a cikin gyaruwar zuciya tana da matsayi madaukakin matsayi tana da martaba madaukakin martaba tana da rabo mai girma na daga biyayya da kyautayi da fifici da baiwa ta kasance Allah ya kara mata yadda mai yawan aikata abinda mai gidanta zai yadda da ita ne mai yawan aikata biyayya ce ga mahaifin shehu tijani Allah ya kara mar yadda tare da ɗawainiyarta abin godiya ta kai matukar gaske a wurin biyayya gare shi ta kai matuka a wurin sadar da alkhairi a cikin gidanta a cikin ɗakinta tare da mai gidanta tsayayya ce wurin ba da haƙoƙin mijinta shine a Sidi muhammad allah ya ƙara musu yadda mai tsananin biyayya ga lamarinsa duk abin da ya bata umarni a kai to tana kansa tana bin maganganunsa tana kula da lamurransa tana da tsananin kulawa da sha'aninsa da kuma abin da yake gabansa da bukatunsa tana kirda don bukatunsa tana lura me yake so in yi kamun ya ce in yi kuma ba ita ba duk macen da take wannan to sai ta haifi ɗa babba duk matar da take kula da duk abin da mijinta ya sa ta na biyayya tana yi sannan tana lura da abin da yake so ko bai ce ba za ta yi to in Allah ya dako sai ta haifi dan da haskensa zai cika duniya saboda haka mahaifiyar Shehu Tijani Allah ya kara mar yadda tana bajjala kadarin baban Shehu Tijani sannan tana azzama lamarinsa tana lura da haƙoƙin ubangiji da ya bashi tana lura da abin da yake da shi a wurin Allah na matsayi ba ta kallon sa miji kawai tana kula da abin da Allah ya bashi tana girmama wannan abin mai tsananin faɗin gaskiya ce mai yawan nasiha ga sauran mata da sauran mutanen gida da 'ya'ya da makwabta mai tsananin kiyayewa ce a bisa lamarin addini da kuma hanyar ma'abota tsoron Allah tana ɗaukar 'ya'yanta da makusantanta akan wannan ɗabi'a nata tana shiryar da su ya zuwa ga abin da shi ne mafi kyawu ya zuwa gare shi mace ce mai yawan nasiha ga sauran mata da makwabta da makusanta da 'ya'ya mai yawan tausayi mai yawan zikiri mai yawan salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama tana yawan lazimtar zikiri da salati tsakar dare sannan da rana in ta gama aiki ba ta da aiki sai salati ga annabi sallallahu alaihi sallama saboda haka wa wala alaiha min rahmatil azizil gaffari radiyallahu ta'ala anha wa ardaha wa anna biha wa ja'ala al jannata maswaha wa ma'awaha ita ce ya yantacciya mai tsada mai daraja shugaba Aisha yar shugaba mai daraja wali mai girma ma'abucin albarka mai tarin yawa da hasake askanahullahu ma'al abrar wa wala alaihi minnatu war ridwan sunansa abi abdullahi saidi muhammad ibn sanusi attijani almabawi ibn babal alawi yana faɗi a cikin munyarsa yana cewa ma an jabar hudun min gawani fi kulli ma maza zamani ka misli ummi shekhinar rabbani عائشة الطاهرة الحساني فما لهوائية فخر كما لها بشيخنا إمام العلماء سوى اللواتي جئن بالمختار وحزبه وصحبه الأخيار إذ أنجبت به ردا مسددا مهذبا ممجدا مسودا من بعد هذا الشرف الديني والشرف العلمي والديني محمد النجل الفتى المختار نجل الرداء أحمد زلفكاري نجل المفخم الإمام العالمي سيدنا محمد بن سالمي لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله ما أنجبت خود من اللقواني في كل ما مدى من الزمان كمثل أم شيخنا الرباني عائشة الطاهرة الحصاني فما لهوائية فخر كما لها بشيخنا إمام العلماء سوى اللواتي جئن بالمختار وحزبه وسهبه الأخيار إذا انجبت به ردا مسددا محذبا ممجدا مسودا من بعلها ذي الشرف الديني وشرف العلم والدين محمد نجل الفتى المختار نجل الردى أحمد ذي الفخار محمد نجل الفتى المختار نجل الردى أحمد ذي الفخار نل المفخم الإمام العالم سيدنا محمد بن سالم
To ‘yan uwa wannan ita ce mahaifiyar Shehu Tijani, Allah ya ƙara mata yadda mai suna sai da Aisha ‘yar babban wali saidi Abi Abdullahi Muhammadu bin Sanusi At-Tijani Al-Mabawi. Shi kuwa mahaifin Shehu Tijani Allah ya ƙara mar yadda sai di Al-Harazim Al-Barrada Al-Maghribi Al-Fasi cewa yayi fa huwa Shaykhul Imam كهف الإسلام ملاذ الأنام العالم الشهير والورع الكبير الدال على الله والجامع عليه والدائي بحاله ومقاله إليه حجة العلماء الآملين ومحجة السالكين المسترشدين أبو عبد الله سيدي محمد بن المختار وكان عالما ورئا متبعا للسنة مدرسا ذاكرا سيدي الهرازم ya ce mahaifin shehu tijjani Allah ya ƙara mar yadda shine shehi limami jagora kogon musulunci in aka kawo wa musulunci farmaki cikinsa yake shiga ya faki shine mafakar talikai malami shahararre mai tsantsaini mai girma mai shiryar da bayi bisa Allah mai tattaro zukatan bayi akan lamarin Allah mai kira da hali da zance zuwa ga Allah hujjar malamai masu aiki da ilimi tafarkin salikai masu neman shari'a shine baban abdullahi shugaba muhammad dan muhtar ya kasance malami ne mai tsantsaini mai tsananin biyayya ga sunnar manzon allah sallallahu alaihi sallama malami ne mai karantar da ilimi zakiru ne mai yawan zikiri ba kakkautawa sai dai allah razumi ya ce wannan baba na shujjani ya kasance rauhanai suna zuwa wurinsa suna neman ya sa su aiki don biyan bukatunsa amma sai ya ki sai ya rika cewa da su uturkuni la tadkhulu baini wa bainallahi la hajata li bitta'alluqi bi siwallahi ku tafi ku bani wuri kar ku shiga tsakanina da ubangiji na ni ba ni da bukatu a cikin ratayuwa da wani Allah to kaga sabanin yadda zamani kuma ya juya su waliyai a da a baya rauhanan suke bin su suna neman su sa su aiki suna ƙi saboda kar su zame musu hijabi tsakaninsu da Allah mu kuma yanzu abin mamaki sai ga wurdan muke muna kiransu kuma karshe ma ga wurdin ba daidai bane ba rauhanan bane aljanu ne sai mutum ya tara aljanu baƙaƙe sai a rika ce mai wali ya zama ƙaton boka amma mutane sun ɗauka wali ne saboda haka in mutum zai yi wurdi ya yi zikiri ko ya salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama ko abin da zai kusanta shi ga Allah amma neman wani rauhani ko wani aljini wannan sai dai kana so ka zama mugu kawai kana so ka ringa kashe mutane ko wani abu makamancin wannan an yi wani mutum shi ma maimakon ya zauna a daki ya ta la ilaha illallah ko istighfari ko salatul fatihi ko zikirorin da za su kusanta ta shi ga Allah sai ya zauna yana ta kiran sunan wani aljani yana son kuɗi ne ya je wurin wani malami ya bashi yana ta kiran sunan aljani yana ta kiran sunan aljani to ashe ka'idar wurdin idan aljanin ya kusa zuwa sai ɗakin ya dinga tsukewa ɗakin ya dinga tsukiya sai ɗakin ya dawo kamar zai matse mai wurdin sannan aljanin ya bayyana kuma in ya bayyana da sifa mai ban tsoro zai bayyana zai mai tsawa ya ce me kake so to yana wurdi ɗaki na tsukewa ɗaki yana tsukewa sai da ɗaki ya kusa ya matse shi kawai sai ga aljani baki mai jajayen idanuwa kamar garwashi yadda kamar tsawa ce me kake so sai ce in ganna a waje kawai ya fasa faɗin kuɗin ma bayan da ya riga ya lissafi ba biliyan kaza biliyan kaza zai ce amma saboda tsabar ban tsoro yana ganin kamar ɗakin zai matse shiga aljani kuma zai yana daka mai tsaya ce me kake so ya ce kawai in ganna a waje kawai sai na aka mai da shi a waje shikenan ya zama ya haukace duk inda ya yi in ganna a waje in ganna a waje Allah ya kyauta to saboda haka duk irin waɗannan wurdan mu shehannan mu da ba su yarda da irin wannan ba mu suna ba mu zikirori ne wanda zai wanke zuciyarmu ya kusanta mu zuwa ga Allah amma irin wurdan nan da muke gani a yanzu mu ba mu san su ba kuma mu ba mu san asalin su ba ba mu san ma daga ina ake shigo mana da su ba a saboda haka wannan mahaifi Shehu Tijani ya kasance muta'alliqan ne billahi qa'iman bil haqqi lillahi fi sa'ir harakatihi wa sakanatihi la ta'khuzuhu lawmatu la'imin fillahi tagammadahum Allahu bi rahmatihi wa askanahu fasiha jannatihi waɗannan iyaye guda biyu na maulana Sheikh Ahmad Tijani zilkurbi wata dani da ita maulatuna Aisha da shi maulana Abi Abdullahi Saidi Muhammad na gode wa Allah tabaraka ta'ala na ziyarce su na tsaya akan kabarinsu na tsaya kan shi Sidi Muhammad mahaifin Shehu Tijani na tsaya kan ita Saida Aisha Allah ya kara musu yadda a tsakiya kuma an binne almajirin shehu jani saidi muhammad ibn al-mushri mai kitabul jami'i kenan waɗannan mun gode allah mun samu mun ziyarce su mun tsaya a kansu mun yi addu'a mun shaƙi numfarfashin su kuma muna kyautata zato abinda muka roƙa allah tabaraka ta'ala ya amsa shine zaka ji ibn babal alawi yana faɗi wata rabba bainal abawaini najiban margadal aishi ta tahul ala'u sannan yan uwa musulmi shehu jani ba shi kadai bane a wurin iyayensa yana da dangi yan uwa makusanta shakikansa yana da yaya yana da kani shi dan tsakiya ne shi shehu jani a tsakiya yake a wurin mahaifinsa da mahaifiyarsa iyayensa sun haifi yaya da yawa maza da mata amma duk sun rasu sai guda uku ne suka tsaya sai da ruqayya ita ce yaya shehu tijjani radiyallahu dan ta fi shi shekaru idan ta ziyarce shi yana fas ta taho daga ainu madi da ta doso zaka ga ya miki tsaye in za ta tafi kuma haka zai mata sha tara na arziki kuma sai ya raka ta har bayan gari akwai wani wuri da ake kira burdun nazara mun tsaya a wurin in shehu tijjani yana so ya gaisa da mutanen ainu madi daga fas sai ya zo wurin sai ya tsaya sai abin da zai yi to a kuma ita wannan sai da ruqayya ya yi shaujani ta haifi ɗa namiji ana kiransa saidi abdullahi yana daga cikin sahabban shaujani dan ya karbi ɗariƙa a hannunsa mushafatan kuma hafizin alkur'ani ne malami ne sannan shaujani yana da ɗan uwa shine kaninsa saidi muhammad shi ma ana masa alkunya bin umar saboda tsananin rukon da yawa addini shi ma hafizin alkur'ani ne kuma ya yi tarayya da sauran malamai a sauran fagagen ilimai na shari'a kuma ya karbi ɗariƙar tijaniya Allah tabaraka ta'ala ya ba mu albarkacin su za mu dakata a nan gobe idan mun zo insha Allah sai mu tashi inda aka haifi Shehu Tijani Allah ya kara mar yadda ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu fa kun mu ge sallana ya wahidul ahadu ya barru ya witru ya ainul muradi ajal ya man la lahu shafa'un kalla wala waladu agis ubaidan wa farrij karbahu abadan ya man la shabiya la waqan wala niddu anta al-giyas li kulli khaifin wajalin ya rabbu ya haqqu ya man la lahu diddu farrij li ummati khairil khalqi gammahum wa la yanaluhu nasabun wala hasadu bil mustafa al mujtaba al muqtar sayyidina muhammadun tahir al ansabi ya hamadu salli wa sallim ala khairil wara judadan muhammadin ali asabi sanadu allahumma salli ala sayyidina muhammadin al fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره مقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Alhamdulillah an saurari ci gaban tarihin Maulana Sheikh Ahmad Tijjani kenan daga bakin Sheikh Ibrahim Mansur Imam Tudun Wada Kaduna wanda almajiransa suka ɗauki nauyin kawo muku a wannan wata na safar sai gobe da Allah kai mu zamu ɗora daga inda muka tsaya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.